لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم وعلك ما في يمينك تلقف ما صنعوه إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتاه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين gode Allah da ya sake haɗa mu a wannan zawiya mai albarka na maulanmu shirman ɗan umma Allah ya ƙara masa rama a cikin garin Bauchi a titin Malam Goje. Yau muna rana ta Asabar 22 ga watan Ramadan hijiran shugaba annabi Muhammadu alaihi wasallam 1443 wanda ya daidai da 23 ga watan hudu 2022 miladiyan annabi Isa alaihi salam. a muna cikin suratu tahe ayata ayata 68 Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa aliki ma fiye minika ko wa aliki ma fiye minika talakaf ma sana'u inna ma sana'u kai sahir inna ma sana'u kai sahir wala yuflihu sahiru haisa ce to Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi Musa alayhi salam wa alki ma fi yaminika ka jefa ko ka jefa abinda ke hannunka talakaf da ta haɗe ma sana'u abinda suka aikata na sihiri duk da ta haɗe su inna ma sana'u kaidu sahir iyaka abinda suka aikata shi ne makircin mai tsafi abinda suka yi kenan inna ma sana ukai da sahir wala iflu sahiru haisa ce diyan da mai tsafi ya je diyan da tsafi ya ɗaukaka shi diyan da tsafi ya ɗaure masa gindi da asiri da rufa ido to wala iflu Allah ya ce baya rabbanta diyan da ya je da wannan aya ne muke nasiya ma duk wasu masu shiga bokaye inda wai kai juninka wato tsafi an ce tsafi da sihiri da dago duk ɗaya ne abu ɗaya yake nufi kawai abin da dai da aka je ka yi na makirci wanda da ka cutar da wani bawan Allah ko wasu bayan Allah to haramun ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man ataka hinan faqad kafara bima jaa bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima jaa bihi muhammadun sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je gurin boka to hakika ya kafirce ma duk abin da annabi Muhammad ya zo da shi domin babban abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ka kenan bokanci a duniya kuma a zamanin a lokacin da aka haife shi ne ma aka yi ainihin kulla sama aka hana bokaye ajjanu jin labari ballantana zo su gaya ma bokaye kamar yadda qur'ani yake gaya mana cewa lokacin da aka haifi annabi abinda aljanu suka dinga faɗa a suratul jinni shine wa idna kunna naqud minha maqaida lisan faman yastami al'ana yajid lahu shihaban rasada wa inna la nadri asharru nurida biman fil ardi am arada bi rabbum rashada suka ce mu dai da mun kasance wa inna kunna naqud minha mu dai mun kasance da muna zama a sama a maka'ida a wuraren zama lissan idan satan ji sukan ji abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa wa mala'iku to idan ajjani ya ji magana guda ɗaya sai ya ƙara ƙarya tara sai ya zo gaya ma boka shi kuma boka ya ƙara ƙarya casa'in eh ɗaya ne gaskiya magana ya agwa mutsata a ta bokanci to lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka toshe hanyar sama sabiya da mai gaskiya abun gasgatawa da zo eh annabi da zo tafiya ka ba sa ba bukatan a samu wata shubha dan Allah ya faɗa cikin suratul hajj cewa wa ma arsalna min rasulin illa iza tamanni alqa shaytanu fi umniyati fa yasahu Allahu ma alqi shaytanu thumma yuhkimu Allahu ayati wallahu alimun hakim liyaj'ala ma alqi shaytanu fitnatan lil ladzina kafaru Allah subhanahu wa ta'ala na'am sabiya da haka Allah ya ce ba ba mu aika wani annabi ba illa iza tamanna alqash shaytanu fi umniyati face idan lokacin da yayi burin isar da wani aika to sai shaydan ya shiga cikin mene cikin sakonsa duk da malamai sun ta bayanai a wannan wurin cewa gaskiya ayan ba zahirinta ake nufi ba tunda Allah ya riga ba da isma ma annabawa to ba a zahirinta ake nufi duk wani saƙon annabi sai shaidan ya shiga kai farmaki ya shigar da shubuha a cikin saƙonnin annabawa dan an taka kawo misalsali annabuwa ne ya ce kaza shaidan ya shiga ya ƙara da kaza annabi ya ce kaza shaidan ya shiga ya ƙara da kaza to sabila da haka annabi shi da zai zo sai aka kama hanyar saman ma gaba ɗaya aka kulle sabila da shi na daban ne ba wani ma shaidanin da sai zo ma alkai shaidanin fi umyati fa yansa kullahu maliki shaidanin sun mai hikimar layati sai Allah ya shafe abinda shaidan ya shigar na shubha masakon annabawa sai Allah ya tabbatar da abinda ya aiko na hukuncinsa to wannan annabi shi da zai zo sai aka kama kofar sama aka kulle shine suke cewa mun kasance da muna zama a sama amma fa man yastamil ana duk wanda yanzu ya nemi ji to ya jidlau shihaban shihaban bakin wuta ya jillahu zai same shi rasadan a madakata mutum na hawa abin nan da ya biyo shi na ya jillahu shihaban rasada wa inna la nadri sai aljanu suna cewa mu dai ba mu sani ba a sharrun urida biman fil ardi wai sharri ne ake nufi ma halittar da suke kan ƙasa ya zama in mun je sama ba a so mu ji labari am arada biyu rabbuhu rashada ko kuma ubangiji sai yana nufin shiriya ne bai shiriya ake nufi to wannan lokacin aiwan annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam to annabi ya zo ya ta fada da bokanci shi yasa har yanzu nasiha da muke mutum kare yadda akan duniya ka je ka zamo kafiri baka sani ba i ka ta zuwa gun boka yana gaya maka maganganu na ƙarya ai kaza da kaza ai kaza da kaza a wayi gari mutum ya zo mutuwa ya mutu kafiri Allah ya kiyaye mu shi yasa wasu daga cikin malaman mu suka ce didda didda cewa ba duka neman taimako ne ya zama bokanci ba kamar yadda su kwada ga mutanen mu masu zafin kan addini duk wani taimako ce wannan bokanci kafirci subhanallah ba haka ban kamar yadda misali wani kwanaki ya mun tambaya wai iyalinsa ba ta lafiya an ce a yanka kaji masu kama da kaza to wani ya ce masa yin hakan kafirci ne nace subhanallah ba kafirci ba ne amma dai me yasa shi mai maganin ya ce sai masu kama kaza su ne da su yi magani kajin ko Allah ne sai da ba Allah ne mai ma da lafiya ba ta zai ce to abinda ba a so ka kudure shine in baka yanka wa innan masu kama kazan da aka faɗan ba ba za a samu lafiya ba to wannan akwai kuskure a ciki idan yayi nisa tauhidin ka zai samu matsala in ana ɗora mutum a irin wannan ana a hankali a hankali sai a wayi gari an ya wayi gari bayi da tauhidi ya kuma ko sai sababu kaza da kaza shi ke ba da kaza ba Allah ba kenan na ce to yanzu abinda kai da ka yi wasu irin kaji ne ya faɗa na ce to ka ajiye wa innan masu kama kaza din ka saba masa ai Allah ne mai bada lafiya ka je ka sai kaji ko kuma ka ji a ranka da ka yanka dan sadaka tawassulan bi hadhihi sadaka kana mai neman tawassuli da wannan sadakan Allah ya bada lafiya to amma bare yi kuma da dai ya je ya yankan ba hali ka kafirta shi sai da shi kafirci abu ne mai wahalan gaske shi kafirci ko da mutum ya faɗi kalma wanda tana ɗaukan kafirci kamar da ranar muka faɗa nan malamai ya gaske tafi a kai sai ka tambaye shi me yake kudurewa a ransa yanzu misali ga dai yanka kajin masu baki ne ko masu kaza ya yanka shi dai dan a samu lafiya to ba hali ka kafirta shi tabiya da a ransa ba ya kudurewa innan kajin Allah bane dan da ka tambaye shi ka ce yanzu innan kajin su ne Allah zai ce maka subhanallahi dai Allah zai zama kaji kuma ko kadan a ransa ba aka yi dauka ba shi da wai neman lafiya ne to su kuma irin wannan masu yawan a ce sai an ce kaza sai kaza an hada shi da kaza to shi kuma lalata tauhidi yake idan tauhidin mutum kuma ya lalace sai a wayi gari yana shirka wa Allah ya sani ba shi ma wannan din kai tsaye ba za ka kafirta shi bai dai a ce abin da yake ya saba makarantar musulunci in yake ya bari ya ce ko o shi bai yadda ba aka ba shi dalilai ya ki ya ƙaryata to subhanallah wannan ya zama kafiri to sabi alaka mutane su kiyaye yawan shige-shige hatta wato iyayenmu suka mana faɗa hatta almazirai akwai wasu abubuwa da ake yi wanda ya saba wa shari'a hatta almazirai yan uwanmu a haɗa kaza da kaza a haɗa kaza da kaza da yawa shehunan muskanci duk wannan shirme ne sukan hana ma ainihin sau da yawa abin da ake nema koyi addu'a a baka wani isimi na sunan Allah ka karanta shi kuma sadaka ko da meye ne aka ce ma ka yi sadaka idan kai insha Allah za a dace amma idan mutum ya ce maka in ba a yi sadaka da kaza ba bara a warke ba ko bukata bara ta biya ba to wannan kuma ya shiga gonan Allah to daga nan shine kadan kadan irin wannan yayi nisa sai a waye gari mutum ya zama boka boka bai sani ba boka boka almajiri almajiri boka boka dan gunda gunda ko ba ka ba boka boka wanzamu wanzami to duk irin wannan akan so gaskiya a dan rage kare a zurfafa ciki yayi yawa Allah ya kiyaye mu shi kuma Allah ya riga ya faɗa a ƙarshen ayan ya ce wala yuflihu sairu haisa ati mai tsafi ko mai sihiri kamar mai kulumbutai ya jefo wani bawan Allah to Allah ya ce baya rabbanta diyan da yake musamman musamman ga wanda ya kware ko a aikin gwamnati ko a 'yan kasuwa wanda kaga baya sha'awan wani ya tashi ko kaji an ce ai a kasuwa kaza tsoron wani ake ji sabiya da ya kware wajen iya wani mummunan asiri ya je bokaye ko su masu kulumbote a haɗa masa wani abu wanda ya tashi a karya shi to wallahi ya ji tsoron sa da mummunan ƙarshe daga tunda Allah ya ce wala iflihu sa'iru haisa ce mai tsafi baya rabbanta duk yadda ya je baya cin nasara ko da tsafin ta daure masa gindi ko kulumbotan ta daure masa gindi wallahi daga ƙarshe sai ya dawo asfalar safilina sabiya da haƙƙin bayan Allah ko mace ne irin mata masu shegen shige-shigen nan a yi mata kishiya ta taɓu lumbute ta ta wasu abubuwa miji yana son matansa a gagara zama ƙememe an rabu ka jana ai ta cire kishiya na takwas kenan to billahi lazira ma ni ƙarshen ta in yazo wallahi wato shara ma wani sa'in ya fi ta daraja domin shara ana iya ɗibarsa a kai shi gona ko har a biya kuɗi to wallahi ta yi an waye gari kyauta ma ba mai aurenta sabiya da ta zalunci bayan Allah kuma ƙarshe abin tun da Allah ya ce wala yi kul makaru sayi'u illa bi ali mummunan makirci baya kama kowa sai ma abucinsa to shi yasa wai ko malam bahaushe ma yana ce wai wai menene wai maita gaskiya me shine ko menene yawa haka suke faɗa amma na dai shi ne yin irin wannan abin ƙarshe dai ya dawo kan me shi shi yasa ake ce wato kowa ya zauna da bayan Allah lafiya idan ka zamo mai cutan kai malamai abin da suka gaya mana suka ce ko almajiri ne ya zama na cutan yan uwansa abokan karatu irin jiba da akan samu na tsakanin almajirai wallahi suka ce yi karatunsa ya zama mara albarka zaka ga ko da Allah ya ware masa ko ilimi ne na addini ko haddan qur'ani ne sai kaga ga karatun amma bai amfanar da kowa ba sabiya da haƙƙin bayan Allah da ya ta jifansu ‘yan uwansa almajirai kuma ƙarshe shi ma ya zama wani iri kamar mahaukaci sabiya daga ƙarshe tun da Allah ce wala yi kulma karu sayu illa bi ali to duk wani kwarancewan mata yadda ta kai maga iya makirci ta yi asiri wa miji a raba shi da ‘yan uwansa a raba shi da da iyayensa don wata matan yadda yake jin magana to la bai jin na uwansa an fahimta haka kuma duk na faruwa to wallahi ba burgewa bane ta ha'ince shi ta ci amana kuma zaman aure amana ne kuma ta raba shi da 'yan uwansa ta raba shi da in ma kishiya ne aka mata ta hana shi zama kaga ta cutar da shi ko to wallahi daga ƙarshe irinsu ne irin wannan mata masu shige-shigen da aka gance wasu in suka zo wato mutuwa sai ka ga an waye gari an ce suna wato kai hannu zuwa gabansu suna yaga suna kaiwa bakinsu irin wannan ya shafa ruwa sabiya da an gaba cutar da miji an yi tsafi an yi shirka an yi duk dai wasu abubuwa kulumbutai an yi to wallahi mata ba ta karewa lafiya kuma ko namijin ne zamo ko a ma'aikata ko a kasuwa shi aikinsa ne jifan mutane ko almajiri har a yanzu almajiri yana daga cikin abin da wasu cin da su iyaye da malaman suka mana suka ce duk yadda ra'ayi a rayuwa karka zo mai jifan mutane da mummunan addu'a suka ce wannan babban tsari ne a rayuwa ya zama ba ka jifan kowa da mummunan addu'a kai dai addu'an da kake yi hirzi kana hirzi kana azbun Allah da niyan duk wani masharranci Allah maka katangan karfe da shi to wannan suka ce ya halatta amma ka zamo wai mutum ya maka abu ko cutan ka yi yanzu ka je ka ɗauko wani mummunan addu'a ka ta masa ka lalata lamuransa suka ce wallahi kai ma ya dawo kanka saboda da karfin addu'a Allah ba zalimi ba kuma suka ce kai ma wani yayi ta cika amma in dai baka jifan kowa to duk tsafin mutum Allah ya ji babu abin da zai same ka da izinin Allah kuma a nan shi ne ba a so kuma idan har ma mutum ya je ya yi wani makirci ko ya tabbata ma jifan ne kana ta wani jinya mutum na ta jinya a ce ai jifa ne a je a duba a je a yi bincike a yi bincike ba afuwan karaji na ce duba bakina ba na nufin wancan duba na abun nan ba ma'ana a je a yi bincike a yi bincike a ce jifa ne nan a ce a ce jifa ne to abin da ake so mutum ya kudure ciwo ne kawai daga Allah sai ka samu lada guda biyu ga ladan jinya ga tawakkali amma idan ka kudure aka ce ai wani ne a kasuwanku mai dogon kafa ka san haka ake yi ka san sufa ake faɗa irin wannan wai wani ne mai dogon kafa wanda shagonsa na kallon gabar ya je a haɗa ka da wani bawan Allah to ka kudure shi ne ya jefe ka kake ta jinya kaga ciwon ba daga Allah ba kenan ko to idan mutum har mutuwa ya same shi anan irin wannan yakan mutu bai da imani musamman ma Allah ya sauwake Allah ka kare mu irin mutum ya zo baya da lafiya wani ya jima na jinya a yi rashin sa'a a je guri irin wannan masu kulun butan da muke faɗa masu rufa idan sai da wani ya zo ya ce a je ƙofar gidan ai da a cire wani laya ko kofan shagon ko a je tsakiyar kasuwa da shi cikin dare rufa'ida ne kawai wallahi ƙarya ne a je kawai sai a je a tono wani abu ya ga wani tsohon laya kamar ya yi shekaru wallahi ƙarya ne ko kuma a zo a lalima kafaɗan mutum a yi mai a ciro gashi wallahi duk ƙarya ne kai kuma daga nan ka gani zahiri in ba Allah ya kiyaye ma imaninka ba wallahi tallahi shi kenan an ɓata ma imaninka shi kenan ka ta gani ai wane ne ai gashi ma an taɓa ciro ma kuma a lokacin aka ɗan maka da aka ɗan ji sauki amma an kwana biyu fa sabiya da ka Allah ya kare mu Allah ya kare mu alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabiya ka mutane a kiyayi shige-shige a kiyayi tsafi a kiyayi dabo a kiyayi abin nan ka koma ga Allah wallahi duk abin da kake nema ina ce arziki ne wallahi Allah dai baka su ma masu yin irin wannan abubuwan Allah ya shirye su eh Allah ya sa su fi karfin zuciyarsu su gane me mutum ne dai baka a baka nawa ne da a baka ka je ka jefo wani da wani mummunan abubuwa kuma bala'in ka zo ka sa ya mutu bai da imani a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka san ko kai ma Allah bare barka ba wallahi yawa domin na zuwa ce ai gashi an cire gashi ko an cire tsaka ko kadangare wallahi duk ƙarya ne duk wannan kuma wallahi shirka ne mutum bai sani ba ya fitar ga musulunci to wallahi filu sayiru haisu ati duk yanda mai tsafi ya je baya ribanta muna kiran mutane da maza da mata da ɗan uwa almajirai mu ji tsoron Allah duka wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun mu tuba ya ku mu'minai mu tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya dan mu rabbanta mu daina wa'innan abubuwan ka bar Allah ya gudanar da al'amarinsa abin da ya zo kuma duk abin da yake ji haka wallahi hasada wani hasada ya yi katutu a ransa ba yi sha'awan wani ya zama wani abu ba yi sha'awan a yabo wani ba shi ba to in ta yi muni ta yi muni da kyawan hawa ne shi ne wani ga in an ce ma wani ya iya kaza shi kuma ya tashi da munanan abubuwa to do in nan ma ji ba da ake neman dakusar da shi ka je a baka ka ba da kuɗi mana a maka addu'a kai ma Allah ya sa ka fi shi ko Allah bane iya haka bane ai na ganin ya fi ya fi ma sauki ya fi sauki ka roƙi Allah duk abin da kake ganin yake da shi in dukiya ne in ma wasu masoya ne in ma ne in ma miji ne aka miki kishiya to gara ki tashi da addu'a ma ko da niyan kar ta cutar da ke Allah ya sa kuma ki zamo mijin ya fi ji da ke ba shi kenan ba ya fi sauki ko in ma ana tsoron amaryan kar ta zo ma ana abinda mata suke tunani wai kar ta zo ta cire ki a gidan to ya kusata fa Allah ta cire ki a gidan wallahi ki je ki auri mijin da ya fi shi ko Allah bari iya haka ba in abun duniya ne ke da shi Allah ya baki wanda ya dinka wannan in mulki ne Allah ya baki wanda ya buka wannan in ilimi ne Allah ya baki wato duk rashin sanin Allah ne fesa muke tsurke tunanin mu duk abun da ka gani Allah ya dan mu bayin sa to Allah ya sa mu cika da imani mu ji tsoron Allah ɗan uwa mu kiyaye irin wayannan abubuwa Allah ya sa mu cika da imani wala yaflihu sayiru haisati na'am
فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
فألقي السارة سجدا وقالوا هو؟ فألقي السارة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي السارة سو كنا أغتي سو مدبا da annabi Musa Allah ya ce ka jefa da ta haɗiye kuma ya jefa ɗin ta bi abubuwan su ta dinga haɗiyewa gashi macizan sun da yawa aka ce ta dinga bi ta dinga bi fai za ya talakafu ma ya fiko sai gashi talakafu tana haɗe ma ya fiko na abinda suka jefa da shi kenan ta cinye dai gaba ɗaya to shugaban masu sihirin kamar yadda ranar muka faɗa an ce makawo ne ya suka ce masa ta fa cinye abubuwan da muka jefa ta cinye ce e to amma ya cikinta ya tambaye su suka ce cikinta babu abin da yi sai ce to wannan mu'jiza ne ya ce wannan ba asiri ba ne ba tsabi ba ne ya ce wannan mu'jiza ne kawai mu yi imani da amma an yi alƙawari wa kadabla al yawma man ista'ali ya rabbanta a yau duk wanda ya zamo shi ya ɗaukaka wanda ya nasara da haka kawai aka ce ba su yi wani ɓata lokaci ba fa ulqiyas saharatu sai madaban suka faɗi sujjadan suna masu sujjada wa Allah wa kalu suka ce amanna mun yi imani bi rabbi haruna wa musa anan ne kawai aka ce zo da bi rabbi haruna yawanci sai ya kawo musa ya kawo haruna sai suka ce mun yi imani da ubangijin harunu annabi haruna wa musa da kuma ubangijin wato musa to anan an ce faduwa da suka yi suka yi sujjadan nan fir'auna bai aune bai ga sun faɗi sun yi sujjada imamu sawi ya ce ba su ɗago daga sujadan nan ba sanda Allah ya gwada musu gidansu a aljanna aka musu kashafi kuma sanda Allah ya gwada musu gidan wuta a wannan sujadan da suka faɗi shari'a da ainihin sujada suka yi na wanda ya koma ga Allah yawa ainihin sujada irin yadda ake so ni idan ka sujada ka cire komai ka koma ga Allah kamar yadda sadatu suke gaya mana cewa wato idan sahabi ko wani ya zo karɓar musulunci a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to lokacin da annabi ya laƙana masa kalmar shahada an gane to a lokacin akan fizge shi a lokacin nan take yakan yi fana'i ya yi usuli ya kuma zo yi baka'i ba ya shiga tarbiyyatul azkari ba irin namu an gane shi yasa duk sabbai a rufai ne a lokacin annabi na alaka na kalmar shahadar sabiya da ai su suna gindin magani ne a lokacin suna minka ilaika ne ihadatu nurul mudalsam e ifadatuka minka ilaika ihadatu nurul mudalsam sallallahu alaihi wa ala alihi salatan tu'arrifuna biha iyahu to shi yasa to sai aka suma irin wannan sujada da suka yi na gaskiya ko sai jazaba ya dauke su aka musu kashe fiya lokacin sanda suka ga gidansu na aljanna kuma Allah ya gwada musu gidan wuta shi yasa da suka taso ai bari ka ji mana abin da ake da fir'auna ai bai sai goge musu wannan abin a ransu ba na'am
قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا تقد فلا تقدعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم ولأصلبنكم في جذوع النكل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأفكا
نعم قال آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السير ولو أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأسلبنكم في جزوء النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبكي sai fir'auna aka ce ya shigar da shi ba ya ce kala ya ce a amantin lahu kabla ana zana da ku yanzu kwa imani da shi tun kafin na muku izini bayan an riga an yi magana ko ni izini da daya a amantin lahu kabla ana zana ku an ce shi ba da ya fara jefawa kenan tabiya da shauran jama'an gari kan su ma su faɗi suna sujada sai ce don me yasa aini ne shugaba in ma da sujadar ni dan fara yi ai misali kenan kai tun kafin na muku izini kai ka sauro kuma sujada amantu lahu qabla na zalaku to suka ce shubha nabi sai ya ce to innahu lakabirukum allazi allamakum sir ko yace wannan haƙiƙa ya tabbata lallai mu sannan dama babban ku ne shi ne ashe wanda ya koya muku wannan ilimi na tsafi dama babban ku ne maja kuka yi e bakin ku daya kun zo ne koyi a gaban mutane ku zo ku ce ai ku kun gagara wato an gagara gasa da shi inna wula kabirukum allazi allamakum musir fala sawfa ta'lamu ko falau qaddi anna inna wula kabir allamakum musir falau qaddi anna aydiyakum yace wallahi yayi rantsuwa sai na yanki kafafuwanku ai aydiyakum hannuwanku wa arjilakum da ƙafafuwanku min kilafi saɓani in ɗauki ƙafan dama in ɗauki ƙafan hagu saɓani falaukat da yana aide kun wa arjila kun min kilafi wala usalliban na kun wallahi sai na tsire ku baya ga haka kuma dan bankare ku tsire ku bayan na yanke ƙafafunku fi jizu'in nakhal a jikin ku tittirayen dabino wala ta'lamunna firawuna bai dinga rantsuwa ya ce wallahi sai kun sani ta ku sani eh wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban ni ne ko ubangijin Musa wa ya fi tsananin azaba wallahi da ku sani eh ka san ko ai mai mulki yayi fushi eh tunda an zo an wargaza masa budget dinsa dama shi mai mulki a ka'idan masu mulki da ka iya abubuwa da yawa su kyale ka amma in ka nemi taɓa wannan kujerar mulkin to ko da su kau da kai ko da ko duk matsayinka a gurinsu ko da iyayensu ne kuwa mulki wannan sunnan masu mulki ne sai kaɗan daga ciki wanda Allah ya keɓanta sai da haka wala usa فلسوف تعلموا لو ك- فلو قد أن أيديكم أجرهم ولا, ولا, ولا تعلمن أينا أشد عذابا وانيني نيني كو أبنجيكم وندي فسنن عذابا أشد عذابا يفسنن عذابا وأبقى يبكم الدوم عذابا wai shi fir'auna yana ganin shi in ya fara fa azaba wa mutum dai ka shiga fushinsa to ba ya kyale kai ka mutu to shi a yanda yake ji a nan to ko Allah bai kai shi da wamar da azaba ba i shi yasa ya ce musu ayyina ashadda azaban wa abqa da ku sani ubangiji ni ne ko ubangijin Musa wa ya fi tsananin azaba ya fi kuma dawwamar da azaba din shi ba iya- iyakacin sa ne ka mutu ko bai sai bi ka lahira bai maka abun nan ba ko ai masu mulki a yau inda mutum ya kashe ka to ai iyakacin azaban sa kenan da abin da dai daga baya kuma ya zama hauka in dai baka da rai to Allah ya sa mu cika da imani bai isa kuma don huce haushi a ce ya maka azaba ya kashe ka wai ya ga ai shi bai so ka mutu bai ci- ya dawo da kai ba na wato fir'auna bai san Allah bane ai Allah shine yake gaya mana azaban da yake ma ɗan wuta cewa yake yi kullama nabidat juluduhum baddalnahum juludan ghayra liyazuqul azab duk sa'ilin da 'yan wuta fatansu ta nuna ta nuna ta zagonye a cikin wutan Allah ya ce sai baddan nahun jiludan gairaha sai mu canja musu wata fatan daban le zuƙul azaba dan a ɗanɗana musu azaba kuma kaurin fatan kaurin fatan ɗan wuta malamin tafsiri sun faɗa wajen zira'in da yawa ba ana ce fatan giwa ba kowane mashi ne ke fasa fatan giwa ba sai da kaurinsa ko fatan wannan halitta na ruwan na wanda ake ce masa doro na ruwa shi yasa da haka duk duk zalincin zaki ba ya kama shi an ce faratin su ba ta iya yaga fatan duk zalincin zaki ko damusa ka san kana kallon irin wannan da- namun daji din da aka ga yadda zaki yake zaluntan halittan Allah da shi da da damusa shi yasa shi ma ba yi tsawon kwana ai zaki kuma yawancin nama da yake yi sun ce ba wuya sai ya ragwabe dan iyakaci ya dan yi tashi ne wasu shekaru yana kallon abin farautar nan gaba bare iya bi ba sai dan ƴaƴansa sun yi bayan sun ci abin da suka ce zo ya iya ci sabiya da zalunci ba daɗi duk da dai dabba ne ba hankali yake da shi ba amma ya lahira da ayi sabi ayi tsakanin su to Allah ya sa mu cika da imani to Allah ya ce ayyuna ashaddu azaban wa abqa na'am
قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرناه فاقض ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا
قالوا لن نسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرناه فقد ما أنت قال إنما تقضي هذه الآية الدنيا يتي يا كتم جان جاكو يا زقالو سكتي لن نسرك سيزو دلن تبقى قائدا ناو نانتي لن أبو to an kora abun har abada amma dai wasu malaman nawa sun ce tufidi taqayida zuwa wani zamani amma wasu malamai kuma suka ce a tufidi ta'abida ne har abada amma dai malaman da suka ce a tufidi taqayida zuwa wani zamani sun fi dalili kalu suka ce lan nusraka ba za mu taba zaben ka ba fir'auna kaji imanin da suka yi kenan lan nusraka ba za mu taba zaben ka ba alama ja'ana min albayyinati akan abin da ya zo mana na dalili ga mu'jiza a fili ga dalili suka ce wallahi ba za mu taba zaben ka ba lan nusraka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi fadaran ba za mu zaɓe ka kuma wallazi fadar na anan malamin tafsiri suka ce yana da ma'ana guda biyu wawun nawa suka ce wannan wawu wawul qasmi ne wawu rantsuwa ne ba za mu taɓa zaɓe ka ba wallazi fadar na mun rantse da wanda ya halice mu wasu kuma suka ce a wannan wawul wawul adaf ne lan nusraka alama ja'ana min albayyinati wallazi fadarna bara mu taba zaben ka akan abin da yazo mana na dalili wallazi fadarna da kuma a wannan da ya zabe mu wannan da ya halice mu abin da yazo mana na dalili daga wane daga wanda ya halice mu ba wawul kasmi ba kenan sai suka ce fir'auna faɗaɗi to to kamar anan lisanul hali na gwada cewa fir'auna kamar misali lisanul hali na gwada cewa ni ne da ku gaya mun haka eh kamar lisanul hali na fara haka kun san ko abin da na tanada to sai fir'auna sai sai suka ce faqadi ma an taqal kai duk abin da zaka yi eh shine ka hukunta duk abin da zaka iya hukuntawa faqadi ma an taqadil ka hukunta abin da kai dinnan mai iya hukuntawa ne a matsayin ka na shugaban kasa duk abin da ka san an baka ability na iya aikatawa to kai faqadi ma an taqad inna ma taqadi hazi la hayatad dunya iyakan duk abin da zaka hukunta da abin da zaka yi shine a wannan rayuwar duniyar ne amma iyakaci kawai ka kashe mu ne ba kai saka bi mu can ba to mu mun zaɓi mu mutu faqadi ma an taqad inna ma taqadi hazi la hayatad dunya inna amanna bi rabbina ko na'am
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى
قالوا آمنا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السير والله خير وأبقى قالوا سكتي أي إنا آمنا mu dai mun yi imani bi rabbina da ubangijinmu mun yi imani da ubangijinmu li ya gafira lana khadayina mun yi imani da ubangijinmu dan ya gafarta mana kurakuran da muka yi na rayuwa da muka yi cikin kafirci na musu da muka ta yi da wannan musa da kuma yadda da muka yi cewa kai ubangiji ne wa ma karata na alayhi mun yi imani don kuma Allah ya gafarta mana wa ma aka rahatana abinda ka tilasta mu alaihi a kansa mina sihiri na, na ilimin sihiri malamai suka ce dama lokacin da bokaye suka gaya wa annabi Musa da a haifi wani ɗa a cikin bani Isra'ila da yi sanadiyyar tafiyar mulkin lokacin da suka gaya fir'auna afon to sun kai matuƙa wajen faɗa a masa bincike yaushe da a fi yaron yaya kamannin mamansa take ya- har yanzu masu mulki suna irin wannan wani fa zai fito daga gabar dai ka da kai a kujeran sanatan nan eh to da a ta shige shige ta ina ne waye wannan waye kaza eh fa ka tashi da gaske fa to shi ne ji irin wannan daga ga aje ana to su shige shigen da ya saba wa shari'a akan mulki ga mutum ya barar da imaninsa Allah ya kiyaye ba mulkin da ya san bare da wama kai ba mulki da ka ganta guba ne suka ce duk wanda ya dandane ta to babu wani abin da zaka gaya masa ya saurare ka abin da zaka gaya masa kenan kawai ka ce ai ku ne da nasara to ka gaya masa abin da ransa yake so kenan sabila da haka an ce da suka dinga masa bincike suna gaya masa har san da ya kai ma cewa zai zo da wani abu mai kama da sihiri kamar tsafi kenan to akan wannan mutanen ka da su rabe shi bi shi kuma akan wannan da ka yi fishi ka bi shi daga wannan bin ne kuma shi ne fa babu dawowa ba tunda fir'au ne bar misira ka yi ba nan musa ai kaga bai dawo ba to sabi alaka sai aka ce to malamai suka ce wannan da Allah ya ce da suka ce da ya gafira na rab ya gafira na kaɗayena wa ma aka rata na alaihi na siri da abin da ka tilasta ma kai na siri shine fir'auna ya sa mutanensa sun ta neman ilimin tsafi an ta neman ilimin tilasta su maki a kan kowa ne mai ilimin tsafi yadda in ya zo ko ya gwada abu bara a bi shi ba to shine malamai suka ce ma- wannan ma'anan wa ma karata na da abin da ka tilasta mu tilasta sai dinga yi, aka dinga neman ilimin dabo aka kuma ti je aika cikin fima da'ini cikin birane masu nisa aka ce duk wani wanda aka san ya iya kulumbutai ya zo wa ma karata na alayhi min asir to muna neman Allah ya gafarta mana in ji su akan abin da muka yi na kuskure da abin da ka tilasta mana na neman ilhunsa na tsafi amma karatana alim nasir wallahu Allah khairun Allah shi ya fi komai ba ma kai ba Allah shi ya fi komai wa afka kuma Allah shi ne wanzazze wanda baya da ƙarshe amma kai fir'auna da a iya neman ka a rasa na'am
إنه من يعت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا
إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى suka ce innahu shi sha'anin dai yanda yake man yati rabbahu mujriman duk wanda ya zo wa Allah yana kafiri to fa inna lahu jahannama to wutan jahannama ita ne makomansa la ya mutu fiha ba dai mutu ba a cikin wutan jahannama wala ya haya ba dai kuma rayuwa rayuwa irin ta hutu duk azaban da muke ji ake faɗa a gidan wuta to mutum bare mutu ba ba yanzu muka faɗa cewa fata da ta narke a sake komawa da ita ba ko kuma kaga Allah yana ce su ‘yan wuta ba su da wani abinci sai mene sai zaƙum ko sai ruwan zafi illa hamima illa hamiman waga saƙa jaza'an kuma wufaƙa ba su da wani abinci sai ruwan zafi kuma an ce ruwan zafin nan da ruwan ciwo tafashashen ruwa ne kuma an ce ruwan ma ruwan ciwo ne na ɗiwa Allah ya kiyaye mu idan suka sha don tsananin zafinsa sai sun yi kuma kashin hancin cikinsu a wutan Allah ya kiyaye mu Allah ya tanada abubuwa a gidan wuta wanda ba daɗin ji Allah ya kiyaye mu shine annabi yake ce ittaqu ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron wuta ko da da tsagin dabino ne ko da kamar yadda ka san dai wutan duniya yanzu dai a manna maka hutun duniya na sakan biyar yanzu kana tsaye ko kuma wani ya zo ya saka wuta a hanya baka sani baka zo ka taka na ɗan sakanni to wani ma cewa dai ka yi niyyar kashe shi ne i ce ai koyi ransa ka ne ma yasa ka zo ka saka masa wuta kuma ya maka ya ta maka ma fassara kala kala ce an ce wuta tana taba zuciya ai ka yi ne dan ta same shi ko ya taba zuciyarsa ya mutu Allah ya sa mu cika da imani ta buta ba daɗi Allah ya kiyaye mu da ya kamata duk wani ɗan adam yawanta istighfari a yawanta tuba yadda dai malaman mu suka ɗora mu a yawanta salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan abubuwa in kaga mutum Allah ya azurta shi da yawan su yi to alamu ne na wanda zai cika da imani alamu ne na cika da imani kuma dama abin da ake ji ƙarshe ƙarshe shine abun tsoro saboda haka Allah ya kare mu إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها bare mutu ba a ciki babu mutuwa duk wahalan nan a ciki babu mutuwa wala ya haya kuma babu hutawa eh shine ma'anan babu rayuwa ai rayuwa kan dama ai ka zamo ka samu hutu shine rayuwa amma in mutum ya zamo bai samu hutu ba ai bai zamo wato ya rayu ba na'am
ومن يعده مؤمنا قد عمل سعيات فأولئك لهم الدرجات الأولى
نعم سمعت ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات أولئك لهم الدرجات الأولى ومن يأتيه مؤمنا duk wanda kuma ya zo wa Allah yana mumini kad amila salihati wanda ya aikata ayyuka kyawawa fa inna lahum ko fa inna lahum fa ulaika lahum ad-darajatul ula fa ulaika waɗannan kan lahum ad-darajatu suna da darajoji al-ula wanda take wato madaukakiya fa ulaika lahum ad-darajatul ula suna da wato darajoji wanda suke madaukakiya na'am
جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
الله سامع أتكي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى تو درجات الأولاد إن الله يتي درجوجي maɗaukaka ta tabbata ga wanda suka yi ayyuka mai kyau to wannan shi ne yake gwada maka kowa irin aikinsa irin aljannarsa irin ikilasinsa da Allah irin kayan alatin da za su ba masa a gidan aljanna ka san ai ba wai gida ba wai wato kwankwan gida shine ba yanzu da a gina maka wani babban gida mai kyau da doje amma kuma da aka shiga sai aka ga kayan cikin gidan ba su yi macin da gidan ba kawai kowa daga ya ga gidan da ya ce ko wannan baka aka yi don ba kai ba tafiya da kayan gidan ya gwada gidan tafi ƙarfinka to su biya da irin ikilasinka irin kayan alatin da za a zuba maka irin aikinka yawan aikinka irin kyan gidanka abin fa irin misalin duniya ne da shauransu su biya da haka wannan yake gwada cewa kowa ya daure dinga bautan Allah gwargwadon halis wanda da aka ji labarin a rayuwansa bai san bacci da daddare ba ina da a haɗa shi da wanda in ya kwanta bacci sai an ce masa gari ya waye ai kaga ko ko da ko da da wasa ba za a haɗa ba to haka kuma kai ba ma wanda ya gari ya waye ba da wanda yake tashi rabin dare ma ba da a haɗa ba to yauwa ba za su daidai ba sabiya da ka irin ayyukan mutum irin ginin da za a masa a gidan aljannansa ita aljannan fuloti ne kamar da muka sani hadisi annabi da ya je isra'i haka annabi ibrahim ya gaya wa manzo Allah ya ce ka gaya ma al'ummanka aljannan nan fa filoti ne fili wato bik menene ake cewa bikon bikon ne ko mene filoti filoti to irin ya ce ka gaya ma al'ummanka kowa na da aljannan nan amma irin aikinka irin ginin da da maka har yace ka gaya musu yawanci subhanallah alhamdulillah in mutum yawanci yace irin kuma ƴaƴan bishiyan da za a gina masa kenan a cikin gidan aljanna to Allah ya sa mu cika da imani jannata adinin aljanna ne na dawwama da jirimin tata lana haru wanda koroma yake gudana a cikin ta khalidi na fiya wato da su dawwama a ciki kamar yadda ranar muka faɗa mu yanzu abin da yake wa alamu ba ruwan sha ne yake wa alamu ba da so samu da irin gidan da a aljanna ne muke to ba ka ma da kes da ruwan sha kai da aka ce ko ta ina tafkunan ruwa ne kana sha'awan wanka kawai da aka irin fada ne irin sumin din nan kawai kai wankan ka mai daɗi ruwa tarau kana kallon sa kaman kaman madubi haka ruwan yake to amma yanzu mu a duniya da yake duniya wato gidan wahala ne mu bai yanzu na sha ne ma ba ke nema na sha ne fa yanzu an zo an ce motar ruwa ta kawo anguwa ka yadda ake kokuwa kai ka ce nama ake rabawa soyayye biya da yanayin yadda muka tsinci kanmu a ciki su biya da ka jannatu ajinin ta jiri min tatal alharu ita ko ina ruwa ne ruwa ne kawai kamar yadda ka sani in ka je daji da damuna ka je irin fadama din nan da ka ga korayen ciyawa da korayen shuka ka ji iskan wurin ma ƙanshinsa ma daban yake rayuwanka kawai a wajen ma ƙara ma lafiya ne to haka aljanna misali take a jannatu adinin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa zalika ko wa zalika wannan Allah ya ce wannan shine jaza'u shine sakamakon man tazakke wanda ya tsarkake Allah amma ya tazakke fa inna ma ya tazakke li nafsi duk wanda ya tsarkake kansa ya tsarkake zuciyarsa to ya tsarkake ne ma kansa man amila salihati man amila saliha fali nafsi duk wanda ya aiki mai kyau ma kansa wanda ya mummuna ma fa ala ya dide ma kansa ne to Allah ya sa mu cika da imani
assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya kara malam basira da daukaka amin shi mai tambayan yana tambaya ne akan cewa yana so malam ya musu bayani mahaifinsu ne ya rasu to bayan rasuwansa ana zuwa ana kawo musu gudumawa da sauransa aka irin na kuɗi aka to aka tara aka saya musu gida to gidan nasu ne na magada dukansu ko kuma a na ma'aifiyansu ne
a to an kawo musu sadaka aka ta tara abu har aka saya musu gida a to ya da ce gida na mahaifiyansu a yana tsamman dama an ji tausayinsu ne su marayu lalla ba su da gidan ne lalla kuma gidan ya kasa musu ne kagan an sai wani ai an samu ƙari ko da a samu yalwa to ya da ce na iyayensu da mutum da ya nema ya saya shi kuma da ya saya sai ce ya saya ma iyayensu to kuma shikenan wannan yayi menshi ne sabiya da haka ya zamo ba wani jayayya a ciki amma tun da wasu ne aka dinga ba da guduma aka dinga ba da gudumawa da aka tara sai aka ce to ya kamata a sai gida sabiya haka wannan gida ne na magada
sai mai tambaya na gaba kuma shi ma gado ne aka raba musu to na gonaki su uku ne to an raba musu gadon gona to kowanne yana da guda ɗaya to har shekara ta zago haka to gonakin sun haɗu to bayan haɗuwansu ta kai na fitta zakka to malam ya da ai su cire zakkan wannan gona an kuma da araba musu ne kowa da nasa ne to gaskiya ba dai kai har a cire zakkan wannan gonan ba dole sai an haɗa
na'am wai gona ne na mutane uku araba musu gadon gonan ne su na'am kowa nasa ne to ba dai a cire zakkan ba amma da yake tana haɗa kuma eh na iya cire zakka to ana a cire wannan zakkan
to kafin ya rasu dama kayan gonan ta nuna idan kafin ya rasu kayan gonan ya nuna to dama zakka zama dole bai cire bane la'alla ko jinya ko yayi jinkiri dama zakka idan shekara ya zageyo baka cire ba kai jinkiri har dukiyanka ta samu talafa to ana bin ka bashin wannan zakka in Allah ya mai da dukiyanka zaka miya da bai haka shi ma an har ta riga kayan gona ya nuna amma in bai nuna ba bai kai a cire zakka ba misali na kara ne kuma bai yi ‘ya'ya ba bai yi tsaba ba sai ya rasu wannan ba zakka dama zakka ya sharaɗin ta ya zama mallakan mutum ne shi ɗaya kuma ta cika shekara duk da dai wannan gona ne ana magana ana cire zakkanta ne ranar girbi to su kuma dama malaman fikir sun ce wannan yawan isadi da Allah ya ce ranar girbi shine ma'ana araba araba gonan gado a to in araba gado kan ai babu wani magana zakka ai sai dai in kowa abin da ya mallaka ya kai zakkan to shi ne wannan ku amma in bai kai ba na na in bai kai ba wannan babu zakka in kowa da aka bashi ya kai zakka shi kenan kuma wancan bayanai da na ɗauko ne ya rasu babansu kayan gonan kuma ta kai zakka bai cire ba to sai an cire zakkan tukunna a raba musu wato gado kuma na tuna ɗazu da na yi magana ni ce an haɗa kuɗi da ba da da a raba musu gado na tuna ba gado ba ne wannan da a raba ne kowa da hakinsa tafiya da shi gado sun ce sharaɗinta dukiyar na shi mamacin ne ya tara ya kuma mutu ya bari shi kuma wannan kawo musu sadaka aka dinga yi an gane tafiya haka yadda ne na faɗan ne ba na iyaye ba ne na dukansu ne da aka tara aka basu la'alla masu ya'yan masu kau da iyayen mahalaci wannan ba gado bane sunanta dan araba ne ne kawai kamar mun yi kodugo ne kowa a cire masa hakkinsa to Allah ya sa mu cika da imani akwai mai tambaya akan shafa akan sos ina ganin sabila da lokaci sai gobe da mu amsa wannan tambaya din da kuma muna addu'a da shauran dai tambayoyin Allah da gobe muna addu'a ma wasu dattawa guda biyu wato hajiya ya duko da hajiya gugu wanda kullum suna mana addu'a matan ɗaya daga cikin malumanmu shine Sheikh Usman Gwarando a filin kofi Allah ya ƙara musu lafiya Allah kuma yadda rayuwarsu ya yi tsayi ya yi albarka don da ta ne wanda kullum aikinsu salatin annabi kenan kullum da talibi suke dare da rana to Allah mu ma ya sa rayuwarmu ta zama mai albarka haka sannan muna addu'a wa malam ɗalha na tsauni Allah saka masa da alkhairi da kuma kawunmu wanda aka fi sani da turaki baban yara biyu da kuma malam adamu tallafi wanda aka ce mana na asibiti na fama da rashin lafiya Allah ya yi masa da shauran marasa lafiya ga baki daya Allah ya sa mu cika da imani abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya fe mu اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره يوم قدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب